أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيا من تيا آية تكيتا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا Allah yake tunatar da munafukai da waɗannan da akwai cuta a cikin zukatarsu sauran cutan kafirci cewa sun yi wa Allah alkawari lokacin da suka yi suka shiga musulunci sun yi mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce sun ba shi goyon baya a duk halin da ake ciki. Halin daɗi ne, rashin daɗi ne, hali na mutuwa ne, hali na rayuwa ne, a duk wayannan halaye suka ce suna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Amma da suka ga mutuwa suna jaja da baya, har waɗansu daga cikinsu suna cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa banda bata da kuma dimuwa da rashin tabbas ba su da wani alkawari tabbatacce a wajensu shine Allah ya tada musu da wannan alkawari kuma yake ce musu da ku da kuke faɗan irin wannan maganganu kusan cewa kun yi wa Allah alkawarin cewa za ku cika alkawarin nan in aka zo da mutanen da suke gaba da su ba za ku gudu ba, to amma yau gashi kun yi gudu kusan cewa wa'adin da kuka yi wa Allah wa kana wa'adullahi mas'ula Allah zai tambaye ku. To, yau za tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kullum yanfa'akumul firaru in farartum min al-mauti aw al-qatli wa idan la tumatta'una illa qalila cewa kullu yanfa lan yanfa'akumul firaru ce musu cewa gudu ga mutuwa ko kuma kisa ba zai muku wata amfani ba, in farartum in dai don gudun da kuka yi minal mauti daga mutuwa ne, awil katili ko kuma a kashe ku ne kuka gudu, to fa kusan cewa wa izan la tumatta'una illa qalila ai rayuwarku a doron ƙasan nan mecece na, so nawa za ku zauna. ba wani lokaci takamamme da za ku zauna duk yawan zaman da kuka yi ba ta da wata tasiri domin haka kada ma ku rudar da kanku kuna ganin kamar mutuwa za ta gudu za ta kubutar da ku daga mutuwa ko kuma daga kisa na
أراد أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا don wannan in ji Allah ya annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce musu kul man zallazi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma shin akwai mai kauda ku, mai ba ku kariya facen Allah, inda Allah ya rubuta muku cewa mutuwar za ta same ku, akwai wanda zai hana ku, akwai wanda zai ba ku kariya daga mutuwa, facen Allah subhanahu wa ta'ala, ai babu, ba wanda ya isa ya ba ku isma ma'ana kariya daga mutuwa in Allah ya kaddara lokacin mutuwar ku ta yi. aw arada bikum rahma hakan nan in kuma kun tsaya kun jajirce kun yi yakin in Allah nasara ne ya kaddara muku ba wanda ya isa ya hana ku samu wannan nasara a yayin su cewa kuna tsoro ku mutu a hannun kafirai to ba wa zai kare ku in hankan ne Allah ya kaddara ya rubuta a cikin iradansa da kudurarsa cewa hannun kafirai za ku mutu sai ku faɗi wanda zai hana ku ya ba ku kariya facen Allah hakan nan in Allah ya kaddara rahama ce za ku samu tare da cewa ku nan za ku ci nasara akan kafirai ba wanda ya isa ya hana wannan nasara a duk hali biyu Allah shine mai yin abubuwan dan gabaki daya domin haka ku dogara ga Allah subhanahu wataala ku ta kam wala yajiduna lahum ku sani cewa ba za ku samu ba min dunillahi facen Allah waliyan majibincin al'amarinku wala nasiran haka nan mai ba ku nasara san ba za ku samu ba na'am قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا حقيقة الله ينا سنة قد يعلم الله الله ينا سنة المؤوقين ما سكاو شيكس أي ما سكاو الإعاقة wanda suke gurgunta ku suke kawo muku cikas wajen fitan suna suna azatar za su kawo cikas ga muminai minkum daga cikin ku wal qa'ilina wanda suke gawa ƴan uwansu munafukai irin su da wanda zuciyarsu imani bata tabbatu a ciki ba suna gaya musu wal qa'ilina li ihwanim halumma ilaina ku to wajen mu ba ku zo mu gudu mu je bayan gari mu bar cikin garin Madinan nan mu je ƙauyuka inda in an nime mu mu ce mun tafi gona mun tafi wajen kiwo mun tafi wajen kaza ya zama ba ma kusa domin kar mu shiga yaki wala ya'tuna al-ba'sa ai ba sa zuwa wajen yaki illa qalila sai dai suna jan gindi suna ja da baya kafin su shiga wajen yaki na'am
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ashhatan alaikum suna masu rowan fita tare da ku ai suna masu rowan rayukansu da dukiyarsu ba sa so su fitar da dukiyarsu da rayukansu ga Allah wanda ya riga na mu'minai ya riga ya cewa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi am bi anna lahum aljanna to domin haka su kuma ashhatan ne ba ta ba su ba su zama masu siyan siyar da wannan rayukansu da dukiyarsu ga Allah ba sun zama a shahadan ai sun zama shahihi wajen infaqi sun zama ba sa fitar da kuɗi in an ce a taimako za a je yaƙi sai ka ga da kyar sun tsaro wani abu kaɗan sun bayar to irin halin su kenan a shahadan alaikum fa iza jaa al khawfu idan kuma abun tsoro ya zo ma'ana makiya sun tankare ku yaki ya far muku sai ra'aitahum sai ka gan su yanzuruna ilaika suna kallo zuwa gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama taduru a'yunuhum sai ka ga idon su yana juye juye ya kalli nan ya kalli can ya kalli kudu ya kalli arewa ya kalli sama ya kalli ƙasa kallazi yuqsha alaihi min al-maut sai ka ce wanda mutuwa gashi nan ya zo yana so ya lullaba shi kun san mutum idan mutuwa ya zo za ka ga idonsa ya kalli nan ya kalli can ya kalli duk wanda yake kallo to haka za ka same su su din idan kawai daga sun ji cewa za a fita yaƙi sai hankalinsu sai ya tashi sai suka ga sun zo muku fa iza zahaba tadur ayinuhum kallazi yuqsha alaihi min al-maut sai ka ce wanda mutuwa ta zakan masa ta rufe shi fa'iza zahabal khawf idan abin ban tsoro da daga yaki dan ya kau salakukum bi alsinatin hidad sai su zo muku da kaifin baki su zo da kaifin kai lokacin da na muka yi gurmuzun nan ka gani in ka gani ina dukan kafiran nan dai kaza billahi lazi aini kaza kaza shi ko yana nan ya boya karkashin wata itaciya shi ba abin da yi banda sai cika baki alsinatul hidad kenan sai ga mutum mai kaibin baki yana na yana kurari shi ko dama kaji mutum mai yawan surutu ba abin da yayi ai jarumi ba surutu ai a bature ba kaji yana cewa if you shoot just shoot don't talk eh inda za ka yi harbi mutum kawai ka harba amma kana surutu ba wani harbi da za ka yi if you want to shoot just shoot amma ka ta kana surutu yaushe za ka yi wani abu ki zan harbe ka ba yanzu zan buge ka zan ai za ga aiki ne na matsoraci ko duka ne kawai ka mutu ya baka haushi ka make shi kawai duk abin da zai faru ya faru to amma kana ce wallahi zan ji ba ciwo wallahi kamar mai hankali da in ka lura yana neman ya tara mutane da za su raba faɗan eh in ya gawa mutane ne sai ringa ce billahi da ni kake ko to bari ka gani wallahi zan ji kai ashe baka san ni ba to tsaya tukuna ina zuwa in kai sa mu je can mana yana jiran wani ya zo ya ce kai wai me yake faruwa ne a bai kamata ba kaza kaza sai ce to in ba dan an bani hakuri ba ai da ka gani wallahi inda zai za ku haɗu kai kadai da shi kadai zai sai ya kauda hanya ma da dama matsauraci ne duk irin wannan mutane za su same su matsaurata ne to shine Allah yake cewa kallazi wa idza fa idza zahaba al-khawf idan tsoro ya kau salakukum sai kaga sun fito da bi altinatin halsulan su hidad mai kaibi wajen iya magana ashhadan ala khair zaka ga su marowata ne wajen cire kuɗi marowata ne wajen yin alheri marowata ne wajen taimako marowata ne duk ayyukansu shi yasa Allah ya faɗa daga siffofin munafikai yakbiduna aydiyahum ai suna rufe da hannunsu ko yaushe ai zaka same su mutane ne masu rufe hannunsu ba sa infafi ba sa ba da sadaka sam wannan shine munafikai ulaika wancanenka lam yu'minu haqiqa dama imanin su bai shiga zuci ba sun faɗa dai sun musulunta amma suna ƙarya suna jamun mu'minai saboda imani daban musulunci kuma daban musulunci shine mataki na fari na imani imani sai ka tabbatu a cikin musulunci kai abubuwan da musulunci yake bukata a wajenka ulaika lam yu'minu fa habata Allahu a'malahum Allah ya salwantar da ayyukansu na ƙarya da suke yi wa kana Allahu kusani cewa wa kana zalika kusani cewa haka din nan ma na salwantar da aikin kafiri da munafiki a wajen Allah, alallahi yasiran abu ne mai sauƙi, dama shi ne yake karba, shi ne zai kyautata aikinka, ya karba, in ya ƙi maka, ka gaba ka da kyautatuwan aiki balle a karba, na'am.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا suna zaton wayannan gungun kafirai da suka zo ahzab din nan suna zaton ba su tafi ba sai suna tsoro suka ce kai da Allah da Allah ya saukar da iska da junudan nan tarauha Allah ya rusar da tentunansu, guguwa ta taso suka ringa fa dukan junansu suka gudu, a ƙarshe su mutu a kafiran handas din, da haka suka tafi wanda har Allah ke ta wa arsala alaihim junudan lam tarawha Allah saukar da sojojin da ba ku gani aka tarwatsa su. To sai ba su yarda cewa Allah ya tarwatsar da waɗannan kafirai dubu goma sun tafi ba. Ya sabuna al'azaba lam yazhabu. Suna cewa kai nan a ƙauyuka suna cewa ba su kai ba illa kai ya isa mutum dubu goma. Yaushe suka haɗu ma martaban Muhammadu da mabiyansa ne su kore su wallahi ba su tafi ba. Ku aje hankali kada su tafi kada ku kuskura ku koma Madina dan suna dan ba su tafi ba. To shine Allah yake cewa يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب عند كوزاسو داو عند كوزاسو داو سكون كافران da a ce za su dawo yuwaddu law annahum baduna fil arad inda ma inda a ce suna nan to ba sun fi so a ce suna can ƙauyuka baduna ai ba'idina fil arad suna cikin ƙauyuka suna wajen ‘yan ƙauye can a Arab don kar ba abin da zai shafe su, suna, suna, suna tsoron mutuwa sun gudu, sai ka ga su sun gudu sun shiga ƙauyuka sun mayar da kansu mutanen ƙauye domin gudun mutuwa. Ya sa'aluna an an ba'ikum, suna tambayan labarinku, suna tambaya yaya ne, ya suna nan ne, ya haka, har yanzu ba su tafi ba, ko sun tafi, ya halin Muhammadu da jama'arsa, yaya kaza kaza, suna irin wannan tambaya ya saluna an e an an ba'ikum walau kanu bikum shine Allah yake cewa anda ma sun saura a cikin ku basu gudu dun ba inda ma sun saura a cikin ku basu gudu ba ma qatalu illa qalila ba wani yakin da zasu ba wani yakin da zasu inda ma sun dau sun saura tare da ku din ba yakin da zasu wanda ma kada ku damu da samun su da rashin su duk ɗaya ne. Na'am.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
هكذا Lakan kana lakum ku mu'minai ko yaushe ya zama abun koyin ku misalin ku shine manzo Allah wajen jajircewa da mazakunta da rashin gudu a gaban kafirai manzo Allah ko mutum dubu nawa ne baya gudu eh ko mutum dubu nawa suka zo shi kadai zai tsaya ba zai dan shasa lokacin da aka yi yakin Hunain musulmai suna dubu goma sha biyu sai ahwas dubu hudu suka tunkare su sai suka yi tinkawo suka ce tab mu dubu ɗaya ɗari uku muna tinkaran dubu da wani abu dubu ɗaya da ɗari biyar muna tinkaran dubu goma balle yau mu dubu goma sha biyu a ce mutum dubu hudu me za su yi mana kawai mu fita manzo Allah ya ce in a ku jira izinin yaƙi ya zo suka ce haba manzo Allah ai yanzu ba ma jiran wani kai suka fita haba aka fatattake su musulmi suka aka fatattake su suka gudu sai suna sha an kashe Muhammad an kashe annabi wannan ya wuce gabar wannan ya wuce yamma wannan ya wuce gabar sai annabi yana tsaye a waje daya yace ana rasulullahi wala fakhar wa ana ibnu abdul mutallib wala fakhar yace wallahi ni manzo ne na Allah ba inda zan gudu ba kurari bane kuma ni yaran jarumai ne ni dan gidan abdul mutallib ne ba ni ba gudu mu ba ma gudu a gaban maki yana tsaye shi kadai da tukubinsa sai ya ga amminsa Abbas yana wucewa sai ya kama shi sai ya ce kai kyale ne an kashe Muhammad sai ya ce kai ammi ya ce babba ya ce ka nutsu wai aka kashe sai ya ji ya ce kai ne ya ce ga musu ina nan sai yana ce kai ku dawo Muhammad yana nan da ransa ku dawo Muhammad yana nan ku dawo to shine suka taro aka sake yaki suka ci yaki shine Allah yake koranta musu yake cewa yawma hunainin iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum min Allah shay'a sai lokacin da yakin Hunaini yawan ku ya ruɗe ku sai ku bai muku wani amfani ba kuka gudu sai da Allah saukar da nutsuwa ga annabinsa da waɗansu sahabbai suka tsaya sai Allah saukar da sojojin da ba ku gani ya mayar da kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatul ladina kafaru hiya sufla wannan domin haka shi dama ba yawan yaki ba yawan runduna bane a'a yaki baya daga yawan runduna yaki yana daga bin Allah da kaunan Allah da yin abubuwa daidai duk lokacin da kuka ga sojoji ba sa cin nasara akan abokan gabansu to ku su tuhumi kansu sun zama ko suna mazinata ne ko suna shan giya ko suna caca ko suna shiga garurukan mutane su kwace dukiyoyin mutane da karfi da yaki ko dabbobinsu ko menene to irin wannan idan yayi yawa a cikin sojoji to shikenan ba ku ba nasara shi yasa in kuka duba logo na sojojin Najeriya akwai kalma daya nasrun min Allah kun san wannan kalmar wa alkuta kana unjoku wani inyamuri ne a lokaci shi ya ba wa sojojin Najeriya wannan logo nasrun min Allah eh kaga wani mutum zai mamaki ai to inyamuri ne ba musulmi bane ba musulmi bane ba kuma ya tsaye musulmi a kabarin sai ya mutu amma shi ya sa wannan nasrun min Allah to wa man nasru illa min indillah wajen ya dauko ai wa man nasru din nan illa min indillah ah sabon manzo Allah ba haka ka nuna musu ga wannan mala'iku dubu gashi nan ko ba haka ba a ranar badar aka ce ga su tan bai dubu uku ku duba sama can ga dubu biyar ko ba haka Allah ya ga musu ba yace ga mala'iku dubu nan mun saukar ga dubu uku a standby ga dubu biyar murdifin yace amma kusan cewa man nasu illa bil indillah kusan cewa nazara daga wajen Allah ne ba yawan abun nan ba shi yasa ba ku ga mutanen jalutu da suka ce la taqata lana al-yawma bi ga mutanen taluta suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut sai mu'minai kaɗan daga cikin suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah والله ما صابرين sai suka roki Allah suka ce Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana Allah ka soko mana da hakuri kamar ruwan sama ya jinjika mu sosai ba haka ba to kaga ashe kenan nasara a wajen Allah ne nasara ba wai yawan abun nan bane aha ba yawan jama'a bane a a dogara da Allah fasabbitu fazukurullah sojojin za su je yaki su ta zikiri su yi tasbihi su yi subhanallahi walhamdulillah wala in ma kirista ne ta kiran kiristanitin sa ya kira jesus yayi menene wannan shi amma zo yanzu sojojin mu karasa wane ne ba wane ne ba musulmai ne a'a su kiristoci ne a'a pagans ne a'a menene giya tare za su sha 44 tare za su ci kun san 44 ba eh naman kare eh tare za su ko ka gani ba komai za tare suna yi to me amfani sa ko yace in an na son nasara to abi Allah subhanahu wataala Allah zai kawo nasara shi yasa yace laqad kana lakum hakika ya kasance gare ku fi rasulillahi cikin halayen manzon Allah da jajirtansa da mazakuntansa da hakurinsa da imaninsa da yarda da Allah da dogora da Allah hakika zai zama muku uswatun hasana ya zama muku abun koyi mai kyau liman kana yarjullah duk wanda yake bigirin Allah wanda yake son ladan Allah wanda yake son ya kubuta da gafaran Allah wanda yake son aljannan Allah wanda yake son rahman Allah wanda yake son kariyar Allah to duka duk da mutumin da yake da wani kwaɗayi a Allah to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin hakurinsa kada kai fushi saboda kanka ka zama kana uzil afu wa amir bil urfi wa arid anil jahili ya zama kai mai jajircewa ne kai mai hakuri ne kai namiji ne ba tsoro ba kawot kar ka zama jaban ma'ana mai mai mai mai mai tsoro ka zama soja ɗaya idan yayi tsoro ka san zai watsa soja ɗari biyu sai za ba su aje da soja mai tsoro yaki daman kuna yaki kun ga soja daya yana tsoro to maza ku harbe shi eh maza kan ku tsaya kuna sha wani dan uwan ku da har zai za ku yi kawai dan zai sa wayansu su gudu daga yadda wani mai je sa sa ku eh ka ka san tafiya dan adam tsoro ne ai akwai akwai wata shekara a garin nan wajajen 83 ne haka kurin babarayi suka da baki a kasuwan gambo lokacin man da market ana kina ba gaba kina mai tatsina ya zo ya wuce da kwana kaɗan kawai suka da baki sai suka ringa gudu kawai a gudu mai tatsina ya ba sai ka ga mutum mutum yana bulunkutu yana nufo cikin gari wanda yana cikin gari yana nufan bulunkutu an rasa abin daga ina daga bulunkutu ne ta taso ko daga cikin gari ne zaka ga wadansu daga kwasto suna gonge wadansu daga gonge suna kwasto ba karamin karo akai ba kuma barayi ne aka kyale su a cikin kasuwa duk suka sa a ci abin da suke so suka tafi to kaga tsoro ne irin kawat ne kenan dama tsoro in ya zo ya fada muku to ka san shi yazo zaka ji da lokacin da gungun barayi suke shiga garin nan suna shiga gidajen mutane sai ga mutum ya ce wai mutum dubu talatin mutum talatin suka shiga gidansa mutum arba'in ƙarya ne Allah mutum uku ma sun shiga sai gansu idon talatin kuma duk wanda suka a a lokacin duk baka gani gidajen da suke shiga gidajen mutanen da ba su alheri ba sa fidda zakka ba sa taimakon mutane amma shirga shirga masu kuɗi dan suna taimakon mutane ba wanda ya taba ji a lokacin na har yayin ya wuce Allah ya ji kansu ya shiga wani ya shiga gidan Alhaji mai da rube ko ya shiga gidan Umar Ali ko ya shiga gidan Ali Kotoko ko ya shiga gidan Zaman Mangodo ko Masamala Harunawi ko Garba Satomi babu sai mutane irin kanana in kasuwa na marauta wanda ba sa fitar da zakka ba sa sadaka sai su an fada gidansu ram sai su to sai wallahi mutum 30 suka shiga kariya ne mutum 30 gidajen su kuma zai dauki mutum 30 ne ba wani mutum 30 to ba sa fitar da zakka ba sa sadaka yaushe za su samu kariya manzo Allah yana cewa as-sadaqatu junna in kana so ka samu kariyar dukiyarka ka linga yawan sadaka as-sadaqa inji manzo Allah makari ne duk wanda yana sadaka Allah zai kare shi amma ka tattara rabon mutane ka rike ba ka so ka ka abun nan ka cire kun san illan rike kuɗi ba anan ba za su gani masu kuɗi sai gobe kiyama yau mutum ma alayya fi nari jahannam wa tuqwa biha wujuhuhum wa junubuhum wa zuhuruhum lokacin da za a sa wutan kudin a cikin wutan jahannama ta yi kyakir a ɗauko a shafa fuskar su a shafa gefen su ce ya ubangiji me wannan kuma za ce a zama kanar su mai an fusi kuma ai wannan abin da kuka ɓoye wa kan kudu su kuma kun tumta gani ku ɗanɗana ba kai daɗi ba ka ɓoye kuɗi ba ba ka zaka bayar ba to ina yayanka yau da ka ɓoye kuɗin saboda su ina matarka da ka ɓoye kuɗi saboda ita babu balle ma mata da yara Allah ya faɗa makiyanku ne kuma yadda hankali da ku inna min az inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru matan ku da yaran ku makiyanku ne ku mai da hankali da su mace hazadan ta haihu kana da yara da yawa kana ganin kai din nan kana duke wallahi kokari take ta kashe ka kawai ta zau iyaye mu da maza manya din ba za kwana da mace a daki ta zo kawai in bukatar su akwai sun yi da fita ta tafiya ta ji kwanta abin da ya tafi su ma abinci ma ta kawo sai sun ce ta fara ci eh Allah eh ko kuma su ci a cikin jama'a in maza mutu ya mutu a kwasko eh bada a ba gaskiya bane amma wai mace ta zo ta ce maka a daki wai wannan mai na mai gida kare ƙarya take tana so ta kashe ka ne mai gidan kadai wa eh in mai kare ka ɗaya to ke zauna mu ci. Eh, in ka ji tana, wallahi ni ba na jin yunwa to, ni ma ba na jin yunwa. Haka ba zai ci wasa ba. Ah, duk manya-manya mutanen nan, matan su aka siya aka kashe. Umar ibn Abdulaziz, matan su aka siya aka kashe. Umar ibn Abdullahi Abdullah ibn Umar ibn Khattab, matarsa aka siya ta kashe shi. Da yawa daga manya-manyan mutane na tarihin musulunci, sabon manzan Allah da tabi'in da tabi'ai tabi'ai, wallahi mata da suka kashe. Allah kana mutum kawai mutum wai so kokarin ga cewa ni mata ta billahi ni da ita ai akwai amana kariya take yi ba wani amana tsakanin ka amana kawai ku zauna kafin ka mutu ko ta mutu amma ka saki jiki da ita to in baka da kuɗi matsiyaci to wannan ka san dama akwai garabi wanda ha kai kai dan abu kaɗan baka ji wai wani manya ne irin da suka ce irin bai yarda da mace kaza kaza a sai ɗaya ce to abin da za a yi bari in baka wani dogo ka gwada in ka gwada sai ka ka gane halin mata yace to me yace dau kudin ka ka ce matar ka ta ajiye maka a sama kai ka kwanta a karkashin ka ce kana jin ciwon zuciya ta nemo maka kanwa shikenan sai ya ba ta kuɗin ta ajiye a sama sai yana wallahi kan ki nemo mun kawai ta shiga daki ta fito ta je kitchen me kan wannan ke nema har sai yayi kamar ya mutu yayi likumu da yayi likumu ka ya mutu sai ta zo ta taka nan tunda yana karkashin wajen kan kuɗin ta taka nan za ta ɗau kuɗin sai ya kama kafan ta yi sai ya ki sauko ya ki alau ki sauko ɗan banza ki tafiya wallahi gare haka zai ta wasa ba to domin haka kuma mutum ya mayar da hankali kawai mutum ya dogara ga Allah ya rika sadaka ya bayar saboda Allah yaran yau zaka ga me suke kyawun su su take ba ba na son kama sunan ko a garin nan akwai wani babban mai kudi da ya rasu ‘ya'yansa suka je akwai wani hotel a gomu Chascon, ranar bakwai uban su a can suka yi fati suna shan giya har gari yawa Allah ya bakarin su. Aka ce ‘ya'yan wani ne ya yi murnan mutuwar ba suke, to wannan masifa har ina. Eh? Wannan masifa har ina. Eh? Akwai yaran da aka kira ne raba musu gado. babansu ya bar musu Wales farin kudi banda kaddara miliyan 270 amma da bi uban miliyan 81 su biya wannan bai suka ce wallahi ba za su biya ba ya shawarce su lokacin da zai dauka na ce to wannan ni ba na ciki dama ka'idan Allah ya ce min badi wasiyatin yusa biha audai sai an biya bashi ku shine zai zama naku tunda ku kunki suka ce malam ba ka kade ne malam ba ka tabiyar ka nace a dan ba ban ku ne kade ne malam ba bai bai amma ni din ba zan yi muku abin da Allah bai faɗa ba ku biya bashin su an kuna so haka su wallahi ba zan ji to me irin wannan yaran ka tara kuɗi ka bar musu me ribar ka me ribar ka babban da ka bayar ba ka je ka samu a can lahira To domin haka Allah yake cewa lakad ka aha lakad kana lakum fi rasulillahi hakika ya zamo a gare shi manzon Allah abun koyi uswatun hasana duk wanda yake son hali mai kyau mai nagarta abun koyi to yi koyi da manzon Allah liman kana yarju duk wanda yake bijirin Allah ma'ana yana neman lada da wajen Allah da rahama wajen Allah da arziki a wajen Allah da dibbin daukaka a wajen Allah to yi koyi da manzon Allah واليوم الآخر haka nan mutumin da yake son lahira bai koyi da manzon Allah wa zakara Allah kaseeran sannan ya kara da yawan zikiri ya kara da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim kai yawaita zikiri manzon Allah yake cewa duk wanda yake la ilaha illa Allah so dari da safe to ta ishe shi har yamma wanda ya faɗa da yamma ta ishe shi har a har bayewan gari. To, domin haka wannan hadisai ne tabbatattu ba wanda ya sai inkarinsu, sai wanda Allah ya keɓe su, shi ne zai ba su ikon irin wannan, ka yi ta zikiri bukuratan wa asila. Na.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
To kun ga kun ji siffar mutanen kirki, kun ji siffar marasa kirki a can wanda suka ce ba wa adan Allah wa rasuluhu illa gurura. In ba Allah da manzansa banda rudu da samu hallaka ba abin da suka yi. To ga mu'minan kirki me suka ce? In ji Allah, walamma ra'al mu'minuna yayin da mu'minai na kwarai wanda digadigansu ya tabbata a cikin imani suka ga al-ahzaba suka ga gungun kafirai faki-faki sun haɗu, ƙalu sai suka ce, Haza ma wa'adan Allah wa Rasulu, wannan shi ne wa'adin da Allah ya mana, na cewa za mu je mu mutu mu zama shuhada mu shiga aljanna, suna wayo mun ji daɗinmu, mun ji daɗinmu, gashi za mu zo mu mutu saboda Allah. Ma wa'adan Allah wa Rasulu, wa sadaƙa Allah wa Rasulu, Allah da kuma manzon, ai, Allah da manzansa hakika sun yi gaskiya wa ma zadahum ganin kafirai ganin yaki ba abin da ya ƙara musu illa imanan sai ƙara imani suka ƙara imani akan imani su da yazdadu imanan ma imanihim wa tasliman da kuma yarda da Allah subhanahu wataala suka bada kansu ga Allah da abin da Allah ya faɗa ku ta kanka na'am من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أتكم ودنا مؤمنين من المؤمنين أتكم مؤمنين رجال أكوي جاجر تبتو بقوا بني دمائي نمجي wanda ya ga mutuwa zai tafi ita kare ta yace a ciki akwai rijalun kun gani akwai bambanci a tsakanin nan da can da Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa da kuma minan mu'minina rijalun ba ana nufin masu azzakari ba a'a masu jajircewa nawa mai azzakari soko yana gudu nawa ne ake ai ba wai azzakari ya ga kawai mutum wai sai su dinga ca namiji ya bi mace ka fi mace da me sai dai in ka fi ta da jajin cewa a can ma ka ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa ai mazaje su ne suke tsaye tsayin daka amma kai ba ka ga mutuwa ka gudu ka bar masar ka yaushe ka zama rijalu kai ina haka ka da rijalu da muke muna karami a gonmu wani mutum barawa ya shiga gidansa da balaji da gidansa ya gudu ya shiga daki matar sai ta fito ashe shi ya gaba rawu sai ya ce matar ta fita wai ta je ta ebo masa ruwa ruwan sha matar da ta fita sai ta tarar da barawo kai me kake nema kai ina mijinki me za ka yi mar kawai sai mata ta faɗa ma ta rike shi ta rike kato za suna kokowa za ta rike ta daure shi sai ya fito bayan ya leka ya gabatar lalle lalle ta yi wa barawon nan kamun kazar kuku kawai sai ya zo ya kama ya mutsini barawon sai sai ya ce mata aleshi aleshi falmata kwalle ne su ha aleshi ya tafi in ya tafi zai mutu ita ta yarda wai abin da na yi mar sai da barawon ya fita tafi ta ce mai gida mai kare ce irin mutsinin da na yi mar wannan wanda ake masa a rijalu eh wanda wanda bai dade wanda wanda shine a rijalu ai wato irin wannan ne a rijalu ne al-qawwamun to haka nan min al-mu'minina rijalun a cikin mu'minai akwai mazaji akwai mazaje wanda in sun ga an ce mutuwa kawai gaba gadi suke shiganta min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai hakika sun gaskanta abin da suka yi alkawari ga Allah a kai, wa minhum man qada nahba a cikin su wanda ya riga ya samu alkawarin da yayi ya cika ta ko kuma kamar inda katada ta yace ya riga ya ya rasu ma'ana nahba ana iya fassara shi mutuwa ana iya fassara shi samun abin da ka nema Buhari haka ya fassara shi a cikin hadisinsa. Kada nakhbahu ai haƙiƙa sun samu rabonsu wa minhum sun cika mana alkawarin su alkawarin da suka yi sun cika wa Allah wa minhum man yantazir ga sauran su kuma suna jira suna jiran yaushe wannan alkawarin zai zo yaushe za a zo mu yaki gaban tare da bakiya wa ma baddalu haqiqa ba su san canza komai ba daga wa'adin da suka dauka wa Allah tabdila ba canjin da suka yi ko kadan ko dis ba su canza ba an ce wannan ayan ta sauka ne akan Anas ibn Nadir amin Anas ibn Malik shine da da aka ran Uhud sai gashi ya yana rike da dabino dan kadan a hannunsa biyu ya sa bakinsa saura yana hannu sai ya ce manzo Allah manzo Allah yanzu na fada tsakiyar kafiran nan in na mutu ba tare da na gudu ba muhtasiban mai neman lada a wajen Allah ya manzalla ce aljanna zaka je sai yace wallahi wallahi ashum raihataha ya rasulullah yace wallahi ashum raihataha wala al-uhud yace bayan dutsen uhud ne ina jin gashi dan kanshin aljanna sai ya furtar da na bakin sa din ba ya jebar kawai ya fada cikin su ya kashe a buge shi a buge shi da ya yayi shahada ya mutu aka zo aka samu a jikinsa tsakanin dukan takobi da saran adda da sukan kibiya da namashi guda saba'in da hudu. Ba a gane shi ba sai kanwarsa ne ta gane shi da yatsunsa, don saboda kacance na shi da kai a jikinsa. Da wayannan su ne mazajen da kuma batalu tabjela. Na'am.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
liyajziya hakan nan Allah subhanahu wataala zai saka zai saka ma waye as-sadiqina wanda suka yi gaskiya akan wa'adin su suka cika wa'adi suka cika alkawari ba su kare alkawari ba suka bi Allah akan duk abin da suka yi alkawari akai to haƙiƙa Allah zai saka musu bi sidqihim saboda wannan gaskanta gaskiyan su da suka yi wa yu'azzibal munafiqina amma munafiqai makareta masu yi wa Allah wa'adin ƙarya to su fa Allah zai azabta su in sha'a in ya ga dama. Aha, man za ka ba dole bane ya azabta su in ya ga dama. Au ya tuba alaihim ko kuma su gano laifin su su tuba. Allah ya tuba ya tuba da su ya ba su tuba. Inna Allah saboda ubangiji Allah kana ya kasance gafuran mai yawan gafara ga bayinsa rahiman hakan nan ya kasance mai jin kai ne ga bawa to Allah ka yafi mana ka ba mu jin kai alhamdulillah a akwai tambaya ni ma zan ba da amsa kafin ka tambaye na abu a assalamu alaikum jiya ne ko sakan jiya akwai wani amsa da na ba mutane da yawa ba su fahimta ba social da aka yada shi a social media mutane da sun suna yi mun tambaya suka ce haka ne na ce a a wata kilba su fahimci me nake nufi ba ni ne zan fuwa ce akan in an yi as-salatu mutun ya sha ruwa ina ja ko tambaya kamar wannan ko to abinda nake nufi a wancan tambaya mutum kar ya dogara da as-salatu din saboda as-salatu a mu nan ba ta da regulation ba ta da tsari za ga wani karya uku da rabi mata ce ya dirka maka salatu ko ba haka ba wani karya hudu yayi a salatu wani biyar yayi a salatu wani biyar da kwata yayi a salatu to wane ne nashi alfijirin da yake shi haka abin da nake nufi ka kula da lokaci wata killa danin nan cikin sa yana murdewa ya fito zai zama masallaci ya koma bayan gida ya yi zawonsa kafin ya fito ya yi alwala karfe biyar da ya zo ya kawo mikrofon ka shi ba ruwansa kawai assalatu khairun min ko ka gane ba to shi ne abin da nake nufi kai ka kula da lokaci lokacin da Allah yake a wa atimu siyama ila al-layl nan wanda yake cewa min tulu'il fajr ila ghasaq al-layl wannan dinnan shine ko kuma hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl wannan shine muhimmi muhimmi lokaci ba lada ne dan lada ne ba lokatai bane to abinda nake nufi kenan mutane su jara dama mun shi ba karatu ji ba kyautata ji shine ilimi ba ji sauraro haka ba sai Allah ya ce yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana to ina ji wanda suka shiga wannan rudun wannan bayani ya ishe su to alhamdulillah na'am ina take ina take matan o kace ga mace ce ta kuta mama kace wannan matan to sai miji ya auren ta na biyun nan babu shi eh babu ta je ta je ta daura aure a kan aure ɗan neman kawai za ba za yi mata ba za yi mata haddi ba saboda sunan aure aure din zai kare ta daga haddi amma ba ka ba ba auren to shi ke ta koma gidan mijinta na fari da wuri ba wani idda ba wani iya ce ta koma kawai rabbana la tu'akhidna malaka eh matar da ce dama